بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin hulukul mu'min littafin da muke karanta waɗansu bayanai dangane da kyawawan halaye da ɗabi'u da ake kwaɗaitar da kowane mumini da ƙoƙarta ya sifantu da su domin ƙarin daraja da ɗaukaka da girman matsayi da wannan zai iya wato kai shi ya zuwa gare shi muna fata Allah ɗaukin sarki ya datar da mu muna cikin bayani akan hali na goma sha takwas da ya ambata al'is wato shine al'isar wato mutum ya sadaukar da buƙatarsa domin biyan buƙatar ɗan uwansa ma'ana kai haƙuri da wani abu da kake buƙata domin gabatar da buƙatar ɗan uwanka akan taka da neman yardar Allah wanda mai bayanin cewa wannan babban matsayi ne a wurin Allah madaukin sarki za mu tashi inda yake cewa al'isaru bil haya wato yin isari wato da rayuwa ita kanta wato hatta mutum yanda zai kwaci rayuwarsa to yi ƙoƙarin ƙwatar rayuwar wani tukuna an samu wannan a tarihi da kuma rayuwa ta magabata wa ya bulgul isaru madahu isari ya wato fifita buƙatar ɗan uwa yana kaiwa matuƙarsa fa ya tanazalu sahabiyu an hayatihi wato sai ka ga sahabi ya sadaukar da rayuwarsa tanazul shine mutum ya ja baya ga sai mutum ya yi haƙuri da rayuwarsa ya sadaukar anin da rayuwarsa a isaran li'afihi domin fifita ɗan uwansa domin fifita buƙatar ɗan uwansa an azami ma yamliku a barin mafi girma abin da ya mallaka don babu abin da mutum ya mallaka ko kuma yake tare da shi duk da ba mallakarsa ba ne mallakar mai shi ne allah maɗaukin sarki wato shine rai wato isari yana kaiwa matukarsa yadda za ka ga sahabi ya sauko ya gabatar da rayuwar ɗan uwansa akan tasa don fifita rayuwar ɗan uwan nasa akan mafi girma abin da ya mallaka wato shine ransa ga misali an Habib ibn Abi Sabit radiyallahu anhu an karbo daga Habib ibn Abi Sabit Allah ya da shi anna al-Haris ibn Hisham cewa Haris dan Hisham wa Ikrimah ibn Abi Jahl da Ikrimah dan Abu Jahl wani Abu Jahl da aka sani fir'aunu hazihi al-umma to ɗansa Allah ya shiryar da shi daga ƙarshe kamar yadda Khalid ibn al-Walid yayi shi ma Walid dan Mughira ɗaya ne daga cikin manyan makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma Khalid Allah ya ba shi iko ya musulunta daga baya to haka Ikrima da Abu Jahl to Haris dan Hisham sahabi ne Ikrima da Abu Jahl sahabi ne wa Ayyash ibn Abi Rabi'a da ayyash ɗan abu rabi'a shi ma wanda ya tirje da da farko sosai da sosai to amma dai duka Allah ta'ala ya shiryar da su daga baya Allah ya da su duka kharaju yawmal yarmuk sun fita yaƙi ranar yarmuk hatta usbitu har sai da aka jikkata su aka jikkata su kowa rai ya kusa fita kishi ya kai gaya wadda alharisu min hishamin bima in liya sharabahu harisu dan hisham ya nemi ruwa domin ya sha kishi ya yi masa zafi wanda zara ilaihi ikrimatu sai ikirma ya kalle shi ya nuna alamar yana so ba baki faƙala sai shi haris ɗin hisham ya ce mai miƙa masa idfahu ila ikirma wato ka miƙa wa ikirma shi falamma akhazahu ikrimatu nazara ilaihi ayyashu to lokacin da ikirma ya karɓa sai ayyashi ya duba ya dube shi da alamar cewa yana so shi ma ƙala sai ce idfahu ila ayyashi sai nuna cewa ka miƙa shi zuwa ga ayyashi fama wasala ila ayyashin hatta mata to bai isa wajen ayyashi na ƙarshen nasu ba to sai ya tarar ransa ya fita ya mutu wama wasala ila ahadin minhum hatta matu da ya dawo su sauran biyun na farko kowa kafin ya dawo kansa don ya sha ruwan su sai tare duka sun rasu wato kaga babu wanda ya sha ruwan shi na farkon madadin ya sha to sai ga na biyun yana bukata sai ya gabatar da bukatar dan uwansa don ya sha shi ma na biyun haka ya ga na ukun yana bukata ya gabatar da bukatar dan uwan nasa to kafin a je gurinsa shi na ukun ya rasu sauran kuma su ma dama a jikace suke kafin a dawo gurinsu kowannensu ya sha sun rasu sun yi shahada Allah yarda da su to kaga har a hali na gargara rai ya zo kusan fita wato suna mayyazewa to sun wannan isari wanda zai yi haka a lokacin gargara me kake tsammani me kake tsammani zai yi ko kuma ya aikata a lokacin da yake cikin halin lafiya halin rayuwa ta yau da gobe wannan dai ya ce hakim da abu nu'ayin da ibn sa'ad duka sun ruwaito wannan kisa wannan labarin ana faɗa sa'a da tafai da yawa amma sahabai ai sun yi wannan sun sadaukar da yawa jihadin da suka yi ta yi sadaukar da dukiya da suka yi ta yi duka ai isarin ne sun bar gidajensu sun bar garuruwansu sun bar ƙasashensu ma sun tafi ko'ina a duniya domin addinin ya tabbata al'umma ta rabauta in sun tsaya a inda suke ma addinin za su yi shi inda tsiran kansu kawai suke bukata to amma su tsira ne kuma su zama sababin tsiran wasu duk da cewa wannan ƙarin daraja ne a gare su amma matuƙar ikhlasinsu ne da sadaukarwar tasu ta sa su kai abin da suka yi Allah ka ba mu ikon koyi da su wanzur ila abi ubaidata wa mu'azin radiyallahu anhuma ka duba abinda Abu Ubaida Amir dan Jarrah wanda muhajiri ne shi ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna a lokaci guda an yi albishir da shiga aljanna ga mutane da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane da yawa hadisai mabambanta amma waɗannan su ne mafifita su ne farko kuma su ne waɗanda aka yi musu a lokaci guda amma ba haka ba akwai mutane da yawa Khalil Haras a cikin sharhin sananuniya ta Ibn al-Qayyim ya kawo su daban-daban sun kai 36 na tsammani kuma akwai ma ƙari kan wannan amma dai waɗannan goman su ne suka fi daraja da matsayi to Abu Ubaida da kuma Mu'az dan Jabal Allah da shi wanda shi kuma ansari ne mutumin Madina ne yana cikin ansar amma mai babban matsayi ne shi ma Allah da su وهما يؤسران الفقراء على أولادهم suna fifita buƙatar talakawa akan buƙatar ‘ya'yansu don saboda ƙarfin imani da ƙarfin tawakkali da ainihin mai da lamari ga Allah. Me yake nufi da suna fifita buƙatar talakawa akan buƙatar ‘ya'yansu sun samu dukiya mai yawa ko kuma an ba su dukiya mai yawa amma sai suka rabar da ita ga talakawa da suke kewaye da su madadin su tara ta ga iyalansu halin rayuwa da halin wato bayan mutuwa mutane suna wato suna damuwa kwarai da cewa bari su yi ƙoƙari su tara wa 'ya'yansu kafin su mutu domin kada 'ya'yansu su sha wahalar talauci bayan mutuwarsu wanda kuma wannan dabara ce ba dabara ba kuma domin shi arzikin mutum ko wadatuwarsa wani abu ne rubutacce tsararre a wurin Allah babu laifi abu ne mai kyau a tanadawa ‘ya'yan abinda Allah ya sa za a tanada musu amma babban tanadi da za a yi musu shine ne su samu matsayin da za a ce wa kana abuhuma salihan yawa a ce mahaifinsu nagari ne to Allah ta'ala sai jibince su ko da ba a bar musu dirhami ba Allah ta'ala sai ya buɗa musu to an malikin dar radiyallahu anhu daga wani tabi'i da ake kira malikud dar Allah da shi anna umar min al-khattab radiyallahu anhu أخذ أربعمائة أربعمائة دينار wato Umar ɗan Khattab Allah da shi ya ɗauki dinari ɗari hudu wanda gagarumin kuɗi ne a wannan lokaci dinari ɗaya duka a zamanin annabi sallallahu alaihi da sahabbai za ka iya amfani da shi ka sayi ragon layya ko abin da ya kama da haka ga shi kuɗi ne mai yawa dinari ɗari hudu in dabbobi za a saya garke ne kasaitacce za a saya ko yawa to waje alhafi surratin ya saka su a cikin mayani wato jaka irin jakar ɗaura saka sulalla faƙala lil gulami ya faɗawa yaro yaron gida mai hidimomi izhab biha ila abi ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu je ka da waɗannan kuɗi wato tafi da wannan jakar kuɗi zuwa ga abu ubaida ɗan jarrah Allah da da shi sun matullahu da damma a ta'un ɗin sun matullahu fil bayit sa'atan hata tanzura ma yasna'u sannan ka ajiye su a gida in ka je ma ya nuna ba zai karɓa ba ka ajiye masa su don ka ga wato ka zauna kuma wato har wani lokaci har ka duba me zai aikata watallahu bil jabin din da Allah ta'ala ya ce ya kwantar da shi ta gefe da wannan amanan da yake amri ne umarni ne to shine yasa za a yi damma akai yace ka ajiye masa a gidan sannan ka jira sa'a guda ka ga abin da zai yi fa zahaba bihal gulamu ilai sannan wato sai yaron ya tafi da kuɗin zuwa gare shi faƙala ya ce ya ƙulu laka amirul mu'minin sarkin mu'minai yana gaya maka amma kuma na gane wannan kalmar kuskuren bugu ne ya sa muka karanta ta haka amma abin da ya kamata da shi ha'un ɗin sun matalaha talaha ne sun matalaha ne yawa wato izhabi ha ila abi ubaida tamna jarrah radiyallahu anhu sun matalaha yawa kaga talaha aka su talaha ne sun matalaha yawa haka yake yawa wato izhabi ha ka tafi da wannan kudi ila abi ubaida tamna jarrah zuwa wurin abu ubaida ɗan jarra lada da shi mana ka kai masa kuɗin sun matalaha fil baiti sa'atan an gane magana sun matalaha sannan ka shagalta da wani abu eh sannan ka shagalta da wani abu a gidan sa'a guda ka shagalta wato ka ɗan zauna dai kamar mai yin wani abu a gidan kar ka taho a tatan zura ma ya sana'u har ka ga abin da zai yi fazhaba bihi al-gulamu ilai sai yaron wato ya tafi da kuɗi zuwa wurinsa fa qala yace yaqulu laka amirul mu'minin gashi sarkin mu'minai yana ce maka ij'al hazihi fi ibadi hajatika sanya wayannan kuɗi a sashen buƙatarka a rage ɗawainiyoyinka da waɗannan kuɗi. Sun cancanta da a ba su wannan tallafi daga baitul mali saboda hidimar jama'a da aka ɗora musu, yawwa, da suke cikinta. Fakala sai ya ce, Wasalahullahu wa rahiman, to Allah ya sada shi da alkhairi kuma ya ji kansa shi Umar da ya kawo ni. sun maƙala sana ya ce ta'alai ya jariya sun ce ya ke ku yanga ki zo izhabi bi hazihi sab'ati ila fulan tafi da wannan dinarai bakwai zuwa ga wani idan ku misali mu kwatanta kuɗin awaki bakwai a lokaci guda kaga babban samun wa bi hazihi al-khamsati ila fulani tafi da wannan dinarai biyar zuwa gawa wabi hazil hamsati ila fulan tafi da wannan biyar zuwa gawa hatta an fazaha har sai da ya karar da su waraja algulamu ila umara fa akhbarahu yaron ya koma zuwa wurin umar ya bashi labari fa wajadahu qad a'adda mislaha li mu'az ibn jabalin sai ya same shi ya tanadi kwatankwacin waɗannan kudaden wato dinarai ɗari hudu kenan domin kaiwa mu'az ɗan jabal faƙala lil gulam ya sai ya ce wa yaron izhab biha ila mu'azin mai jabalin tafi da kuɗin zuwa ga mu'az ɗan jabal watalaha fil bait watalaha fil bait kuma ka shagalta da wani abu a gidan ana ka ɓata lokaci ka san yadda za ka ɓata lokaci a wurin ka jima hatta tanzura ma ya domin ka ga me zai yi zai ɓoye su ne ko kuwa zai ciyar da su maza haɓa biyar gulamu ilai to sai yaron ya tafi da kuɗin zuwa gurin mu'az bin jabal faƙa da ya ce ya ƙulu laka amirul muminin gashi sarkin muminai yana ce maka iji alhazihi fi ba da hajatika sanya waɗannan kuɗi a sashen buƙatarka babu laifi halalinsa ne sarkin muminai ne sarkin adalci daga cikin adalcinsa da isaninsa ya ba su in sun riƙe sun biya buƙatunsu wanda buƙatun akwai su jingin mako to babu komai ba su yi laifi ba kamar yadda shi umar da ya ba su ba ya bayar ne bayarwa ta zan zuciya ba da mai ƙarfi ƙarfi abinda ake yi a zamana da suka gurɓace ba ko yawa ihsani ne da tallafi aka yi shi a inda ya dace amma girman matsayin sai ya sa duk ba su yi amfani da wannan damar ba din da akwai ta faƙali sai ce rahimahullahu wa wasalahu Allah ji kansa kuma Allah ya sada shi da alkhairinsa shi ma yana nufin Umar radiyallahu anhu sun maƙala sannan ya ce ta'alai ya jariya ta'alai ba ta'ali ba ta'alai ya jariya ke zo ya kuyanga a wajen kira ɗin shine za a ta'alai yawa amma izhabi ila baiti fulanin bi kaza tafi da kaza ya zuwa gidan wani zabi ila baiti fulanin bi kaza tafi da kaza ya zuwa gidan wani fatsalat imra'atu mu'azin sai matar mu'azu da ta yana wani abu sai ta leƙo wa ƙalar ta ce wa nahnu wallahi masakinu fa'adina ta ce mu ma nan gidan wallahi talakawa ne na sosai saboda aka ki bamu aka bamu saboda aka ka bamu mu ma mabukata ne sosai saboda aka ka bamu falam yabqa fil khirqati illa dinarani to ta makara bata yi magana da wuri ba ne to ba abin da ya saura a cikin kyallan a cikin mayanin sai dinarai biyu fada habihi ma ila sai ya watsa mata su sai ta gashi kun ci sa'a ne ije ba mata warja al-gulamu ila umar sai yaron ya koma wurin umar ai ba mun karanta Aisha radiyallahu anha ta sa a raba kuɗi da yawa kuɗi dubannai amma kuma suka manta ba su sai nama da za a haɗa da gurasa a yi buɗe baki ba. Fa akhbarhu sai yaron ya koma wurin Umar ya ba shi labari wa rabi zalika to sai murna ya farin ciki da haka. Wa qala sai ce innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. yace lallai su ‘yan uwa ne, Mu'az bin Jabal da Abu Ubaida da su Umar da makamantansu duka wato ‘yan uwan juna ne sashensu daga sashe ne, wato kowannensu yana sifantuwa da sifar ɗan uwansa. Ya farin ciki da cewa babu wanda ya fanɗari ko kuma ya canza. babu shakka sahabbai sun yi ire-iren wannan sadaukarwa wanda wannan riwaya an ce imamu dabarani ya rawaito wannan kisa akwai ire-iren wannan da yawa a cikin tarjamomin su Allah yarda da su Mustafa Sibai a cikin littafin sa siyarun siratun wa ibar yace siyar sira da kuma abubuwa na izna daukan darussa littafi ne na sira yake cewa sahabbai sun yi abin da in kaji sai ka ɗauka kamar mafarki ne ko tatsuniya alhali kuma gaskiya ne wanda ƙarfin imani ne ya sa haka ƙarfin imani ne ya jawo haka ɗin babu tsammani ko tunanin a ce ‘yan baya za su iya yin irin abin da magabatan suka yi daga irin wannan amma dai dama matsayi na koyi shi ne a yi ƙoƙari a yi koyi gwargwadon ƙarfin imani da ake da shi za ka ba mu ikon koyi da su amma idan ka duba wannan kuma ka duba halin rayuwa ta musulmi a wannan zamani ai abin akwai bambanci akwai rata mai yawa ba ɗan kaɗan ba su fa haƙoƙinsu ne na halal abin da suke da buƙata kuma buƙata ta sosai ta musamman amma suke sadaukarwa da neman yardar Allah don son kyautatawa bayan Allah suke haƙuri su yi wa ‘yan uwansu a cikin addini, ‘yan uwansu a cikin rayuwa, bil'adama ‘yan uwansu, wani lokaci mutum kan yi zo tunanin komai ma in yana da jin ƙai, ko daidai da tuna cewa shi ma fa wannan mutum ne, yadda na kan buƙaci in ci in sha, in buƙaci buƙata iri kaza da buƙatu dai duka irin waɗanda nake da su yana da su. To, amma gani yadda nake cikin buƙatun. biyan bukata baki-baki yadda nake so amma shi kuma bukatu da yawa muhimmai na dole ma baya iya biyan su sai abin da ba a rasa ba me zai sa bazan tausaya masa ba to balle kuma ga Allah ta'ala yayi umarni da haka wani abun ma ya wajabta ya kwadaitar amma ba za a yi wannan ba madadin wannan ma a zo a cutar a jefa mabukata a cikin ƙarin buƙata ɗin a danne haƙoƙi a cutar in a fagen mulki ne a in a fagen kasuwanci ne da sana'a haka dai kaga wannan yana nesa da irin waɗannan halaye na musulunci kuma shi yake haifar da fitintinu da rashin ƙaunar juna abinda kuma ke ɗauke albarkar rayuwar ga baki ɗaya har ta kai ga shi kansa mai dukiyar ma ba zai ji daɗi ba ba zai more dukiyar tasa yadda ya kamata ba kamar yadda a halin yanzu haka yawa-yawa mutane suke duk mutanen da suke da irin wannan haɗamar da yana wannan rayuwar ta cin zali da rashin tausayin masu rauni to kuma koda da dukiyar maɗuɗuwa a hannunsu to amma kuma zukatansu babu daɗi ko kuma yanayin rayuwar tasu babu kwanciyar hankali wanda yake ƙoƙari yana tsayawa akan halalinsa sannan kuma abin da ya sauwaƙa gare shi yana bakin ƙoƙari na yaga ya kyautata wa bayan Allah sannan maganar tanada wa ‘ya'ya da zuriya jin daɗi ya yi haƙuri ya bar wa Allah wannan ɗin cewa duk abin da Allah ya ƙaddara ya bar wa ‘ya'yan Allah ya masa albarka shi kenan in ma bai bari ba Allah shi ne mai abin ko ba haka ma shi ma la'alla ba na wanda yayansa suka bar masa ba ne yake hidima da shi yanzu ba ko ba haka ba ne galibin dukiyar da yawa ma akan bar wa mutanen amma daga baya salwance sai kuma Allah ya kawo musu rabansu to duka dai mutum ya dogara da Allah ya yi abin da ya kamata ya zama mai tausayi mai jin kai wanda ya tausaya wani kyauta ma wani ya yi ma wani kansa ya yi wa wanda kuma ya rowa ya cutar ɗin ma ya kuntata to kansa ya kuntata Allah ya datar da mu haula ya hum rijalu umar to wayannan fa su ne mazajen umar su ne ma'aikatan umar yawa ba masu wawure dukiyoyi ba su arzukta kansu su ɓata ma ba abin takaici abin kaito yau da mutanen zalunci da haɗama da mamaya da babakiran da suke yi duka wai ma ya taƙaita ne akan abin da suke da bukata na gida abin hawa da wani abu misali wanda zaka ce na ɗabi'a haka to amma abu ya zama barna barna barna ta ma hauka hauka tibara inda za ka auna abin a ma'auni na musulunci kuma auni na hankali ma'auni na mutunci to abinda wasu kan suke yi abin ya kai ga haka almubazzaranci wanda Allah ya ce mai shi dan uwan shaidanu ne to abinda ake ta yi kenan to ya mutum ke tsammanin zai kamu da Allah kaddara ma dukiyar ma ba ta mutane ba ce mutum dukiyar kansa ce amma ya zama zuciyarsa ta bushe babu jin kai babu tausayi amma zai ta almubazzaranci ta abin da ya ga dama kurum saboda gadarar dukiyarsa ce me yake tsammani yayin da ya haramta falalar Allah da ke hannunsa shi kuma idan ya buƙaci falalar Allah Allah subhanahu wata'ala da take gurinsa a lokacin da babu abin da zai fidda mutum sai wannan falalar da rahama ta Allah kaga ai la yurhamu man la yurhamu wanda baya jin kai ba za a ji kansa ba mutum ya tausaya wa kansa ya tausaya wa makomarsa wanda ita ce rayuwar gaskiya yace wal hasan ibn ali imamun fi fil isar hasan dan aliyu wato ali ibn abi talib jagora ne a wajen isari fifita bukatar jama'a wannan babu shakka haka yake ina da wani littafi mujalladi guda ya kai kaman wannan wanda duka labaran shi Hassan dan Aliyu aka rubuta a ciki wato yana daga cikin mutane da Allah ya yi musu zuciya mai sakin wato hannu ma'ana hannunsa a sake zuciyarsa a sake take wajen tallafa mutane ya kasance da kansa yake ɗaukar abinci da kuɗi don kar ma wani ya sani da dinga ajiye wa mutane abubuwa sai mutum talaka talak wanda yake ta tunanin me zai ci zai tafi sallar asuba sai ya tarar da buhun ko da garin masara ko da mayanin kuɗi a baraka mai giji kasan lokacin babu barayi sai nadira sai kawai ajiye wa mutum sai ya zo zai tafi sai ya tuntube da jakar kuɗi ko kuma ya tuntube da wato buhun garin alkama wanda yake wannan ba ƙaramin abu bane a lokacin to sai mutum ya ɗauka ya je ya adana sai ya je ya sallasa cikin natsuwa to da yawa ba sa sanin ma wa yake yi ba san ma wa yake yi ba sai da ya rasu ne ma aka ga tsagaitawar abin sai a gane cewa shi yawanci haka an ce mata aka zo masa wanka ma a nan ɗinsa sai da aka ga kaman alamun kanta haka saboda yawan sa wato kaya da yake yana zuwa yana raba wa jama'a kaji mutane kaji bayan Allah sa'ala rajulun al-hasan ibn ali radiyallahu anhu ma hajatan wani mutum ya taɓa tambayar Hassan ɗan Aliyu Allah da da su wata buƙata, faƙala lahu sai ce masa ya haza, ya ce masa ya kai wannan, ina haƙa su'alika iyaya ya zumu da dayya, lallai haƙƙin roƙonka gare ni yana da girma a wajena, wato shi mutumin da yake hasashe kawai zai yi. ya ɗunguma dukiya da yawa yana tunanin cewa wannan da yana cikin bukata la'alla bari a tallafa masa don kawai irin jin ƙai da kuma isare ɗin da kyautatawa irin wannan to balle wani ya zo ya koka cewa ga bukata ta musamman ce to wani abu yana da girma a wajena ya ce wayadi ta ajizu an ya ɗaya kamata sahiku amma hannuna abin da ke hannuna yanzu yana kasawa daga baka abin da ka cancanta da shi irin wannan bukata ta ka ka cancanci ai maka hoɓasa sosai a baka abin da ya dace amma a yanzu babu shi wal kasiru fi zati llahi qalilun kuma abu mai yawa da zaka bayar in don Allah zaka bayar da shi to ka dauke shi a matsayin kaɗan duk da kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala in kaɗan ɗin nema kake da shi damar ta ka kaɗance in kai domin neman yardarsa inda yake so kaɗan ɗin sai kamba ma shi gawurtar da shi ko ba haka ba ya inganta a hadisi cewa sadaka daga halali da ikilasi ko ba ta wuce kaman ƙwayar dabino ba Allah yana bunƙasa ta har ta girma kaman ƙaton dutse kuma yake tsammani game da abin da ya fi haka to amma kuma ka duba janibin Allah to da yawa da za ka bayar ma kaɗan ne. Fa'in ƙabiltal mai sura ya ce, In za ka karɓi abin da ya sawwaƙa, wara fata an nema unatal ihtimali, kuma ka ɗauke mini ɗawainiyar jurewa wal ihtimami lima a takallafuhu da kuma himmatuwa da zan yi na ɗawainiyar da zan ɗauka a kanka. min wajibi haƙiƙa na wajibin haƙinka fa'altu zan yi. Wai fa'in ƙabiltar mai sura in ka karɓi abin da ya sauwaƙa, wara fa'ata an nima unatar da ihtimali, ka ɗauke a barina, wato ɗawainiyar wannan jurewa wa ihtimami da himmatuwa da ma'ata kallafuhu min wajibi haƙiƙa, kan abin da zan ɗauka na ɗawainiyar wajibin haƙinka fa'altu zan yi haka. wato abin da ke faɗa in duk da bayan da abu mai yawa da zan baka amma dai in za ka karɓi kaɗan ɗin kuma ya zamanto ba za ka kushe ba ƙoƙari da yunƙuri da zan yi in ɗan yi maka abin da nake gani zan iya yi na wajibin haƙƙinka to zan yi wato in za ka gamsu da abin da zan yi to zan baka zan yi faƙalar rajulu sai mutum ya ce yabna binti rasulillahi akbalu sai ce ya ɗan ‘yar manzan Allah zan yi haka mana zan karɓa wa ashkurul adiyyata kuma zan gode kyauta da wato aka bayar wa uziru alal man'i kuma zan iya ba da hanzari ma ko da hana ni akai ko da ma ba a bani komai ba to ba zan dai ce wai saboda rowa ne ba a bani ba saboda ba a san a bani ne ba a bani ba a sai in ce babu ne ya saka akwai uzuri da ya saka kasan akwai wanda ko da bai kyauta maka ba ko da bai yi maka ba a wani lokaci in dai kai mutumin kirki ne za ka ba shi hanzari ko ba haka saboda abin da ya wuce saboda yadda labarinsa yake saboda yadda aka san shi a cikin al'umma ba za ka ce wannan bayi da kirki bayi da mutunci bayi da kaza duka ka zuba masa da waɗannan kiyam ɗin saboda kawai baka baka samu ba ka baka san a wani hali ka same shi ba kuma tun farko ma ba wajibi bane waɗannan abubuwan kyautatawa ne to kuma yana yi la'alla yayi maka yayi maka akwai wanda in zaka masa sautar a na goma in baka samu in baka yi masa ba to shikenan ya rushe wancan ba zai baka uzuri ba ya ce gashi nan duba sabuwar riga ce a jikinsa kaza kaza shi dan zai ga masa an da bai da shi ta ya bai san yaya sabuwar riga ta zo to ai baya ba ta kaɗa misali sai ga mutum ɗin gashi abin a hannunsa wani dalili ya sa gaba ɗaya ya zama ƙarab kuma kafin wani abin ya zo shi yasa mutane suke muna ɗan uwansu zato wani lokaci ka zo ka nemi abu a gurin mutum ko bashi ko kyauta misali to in ba a samu ba zai ce jiya jiya nan fa ma har yamma yana kasuwa yana yawon yana ciniki amma da yan kuɗi kaɗan mutane banda rowar ba za ba su da wani abu kaza kaza to baka sani ba la'alla duk wani da yana cinikin akwai wani alkawari da yayi ko wani ciniki ko wani ya hada ya hakan ma sai da ya haka ya tattara ba sai da ya bada hakuri cewa ayi hakuri abin ne bai kammala ba sai an ƙara wani yunkuri kai kuma baka san yana da wannan ba ba dole ne ba ma maganar layin ya zo ya gaya maka wannan hali to amma kai ni kai bukatar ka kai ka san tabbas yana da kuɗin kawai rashin kirkinsa ne yasa bai baka ba ko jiya jiya nan aka yi albashi kuma matakin albashinsa ya kai kaza kaza ne saboda haka in ma maganar inda ƙarshen wata ne ko tsakiyar wata ma a ce baya da kuɗi amma yanzu a ce ba za a samu kuɗi ba kawai rashin kirki ne na mutane akwai mutane suke irin wannan wanda shi ma ba ba halin kirki ba ne to shi ne ma na ba da uzuri a dalilin hanawa fada alhassan wakila wato sai hassan ya kira wakilinsa mai kula da abubuwansa su a lokacin da yawa wasu al'amuran nasu da yake lokaci ne na gaskiya to za ka ga suna jibintar da lamuransu na dukiya ga waɗansu wakilai wajen a tattaro dukiya da kuma yadda za a rabar da ita ko a sarrafa ta waje ala yuhasibuhu hatta sama anfaqahu to ya dinga wato masa lissafi yaya aka gudanar da kaza muhasaba shine a yi lissafi an ba da kaza an ba da kaza an baka abu kaza an ce kai kaza ya kai da shi hatta samu a faƙahu har sai da ya tantance abin da ya ciyar da shi na dukiyar ya ce to faƙala sai ce hatil baƙi min salasi mi'ati alfi dirhami ya ce to ka kawo abin da ya saura daga dirhami dubu ɗari uku da aka baka cewa ka sarrafa su dama shi mutum ne mai yawan kyauta mutum ne mai yawan kyauta kwarai da gaske ya fita daban ya gaji kakansa babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan kyauta fa adara wakiluhu 50 alf dirham wakilin nasa sai ya kawo dirhami dubu hamsin kaga an ci yadda ɗari biyu da hamsin kenan kasan dirhami kuma ya fi naira dirhami kuɗi ne mai yawa a lokacin dirhami goma wani lokaci goma sha biyu su ne dinari ɗaya dinarai a lokacin guda wato nau'i biyu ne akwai babba ana canza shi da dirhami goma sha biyu akwai kuma ƙarami ana canza shi da dirhami goma to wannan mai goma goman da shi ake wato kiyasin zakka amma mai goma sha biyu min kuma da shi ake wato kiyasin abin da ya shafi diya to kaga in dirhami goma ko sha biyu dinari guda ne kaga dirham yana da kima shi ma to sai kawo dirhami dubu hamsin sun masu alawar hassan sannan hassan ya tambaye shi ma za fa'alta bil hamsin ya dinar ya ce to wa'annan dinari ɗari biyar kuma da suke ware daban su kuma ya kai da su ga dubu hamsin na dirhami sannan ya tambaye shi ai akwai wata wani kuɗin dinari ɗari biyar su kuma daban duka suna hannun wannan tirejaran ake cewa ko mai kula da asusu kuɗi ƙala hiya inda ya ce suna nan a guri na wa ƙala alhassanu sai hassan ya ce a hadir ha ce kawo su suma fa a hadar ha ya kawo su ga dirhami dubu hamsin ga kuma dinari ɗari biyar wanda su ma an canza su ai za su kai dirhami dubu hamsin ɗin ko a goma goma ne ma ɗari biyar sau goma nawa ne to sai da yawa dubu biyar kenan ko ya dubu biyar kenan kala yace hiya inda fa kala alhasan hasan yace adira ka kawo su fa hadara sai kawo su fa da fa akula ma inda hu min dananiri wa darahim ila rajul sai mai ka duk abin da ke gunsa na dinaran ɗari biyar da kuma dirhamin dubu hamsin da suka rage ga mutum wa kala li wakili yace wa wakilinsa hatiman yahmilu halahu ya ce kawo masa wanda zai ɗaukan masa kazan bai kamata ba kawai da mun ba shi sannan ba shi da kaya kaga bai kamata a bar mutumin da kaya ba a sama masa wanda wato zai ɗaukan masa suna faɗa a wani karin magana ko hikima ta larabci wai min wato min samahatil mahudi yawa wato samahatuhu bizarf wato yana daga cikar kyautar mai ba da kyauta ya ba da kyauta ɗin har ma masaki ma ya ce duk ya bari kar a ce to ga gero kwano biyar ko goma amma a juye a ba da buhun zan kwankanta maka a ba da buhun yawa wai ga kwano kaza amma a juye a ba da buhun to ma da amma da abin da yafi kyau a hada a bar mutum gaba daya da buhun to yace min tamami zarafi samahatul muhdi bi zaraf haka suke cewa min tamam min tamami zaraf yana daga cikin cikar kirki da yawan kyauta samahatul muhdi bi zarf a ce mai kyauta ya kyale wa mutum har abin da aka saka a ciki shine zaraf na biyu din to haka to kaga nan yayi kama da wannan an bashi kuɗi to da yake kuɗaɗe ne masu nauyi silalla ne a lokacin ba kuɗin takarda ba ce a ɗauko masa a kawo wanda zai ɗaukan masa fa atahu bihan malaini to sai kawo masa mutane ya zo masa da mutane biyu masu ɗauka wa a ɗal hasanu ne da a holin rajuli wajaratan lil hammalin sannan hasan ya ba da mayafinsa ga mutum wajaratan lil hammali don ya zama ladan wayannan ‘yan dakon ya ce saboda karma ya taɓa kuɗinsa wajen biyan ‘yan dakon to ga mayafin nan sai a ba su wanda mayafi ne mai kima shi ma faƙala huwa kilo sai wakilin sai ce masa wallahi lam yabka inda na dirhamun wahidun fil bayt wallahi ba abin da ya saura mana ko da dirhami ɗaya a gida faƙala alhassanu sai hassan ya ce arju an ya kuna li inda layar ajirul azim ina fata in zama ina da babban lada a wurin Allah to wannan misali shi ma za ka ce ƙololuwar wato sadaukarwa ko kyauta ne ba a tunanin wai a ce wani ɗan baya zai iya yin kamar wannan amma dai akwai kwai abin da za a iya yi a wannan fage idan ya zama wato jagororin sadaukar da rayukansu sun sadaukar da duk abin da suka mallaka to masu koyi masu bibiya su sadaukar da wasu daga lokutansu wani daga wasu abubuwa na jin daɗinsu domin biyan buƙatun ‘yan uwansu su iya sadaukar da wani ɓangare na dukiyarsu ƙoƙaƙa domin tausayawa da tallafawa ‘yan uwansu wannan kamshi ne mafi ƙarancin abin da za a yi amma ya ƙare baki ɗaya mutum addininsa bai wuce kawai shi dai abin da zai iya yi na ibada ta gangar jiki ba amma dukkan wasu abubuwa ta ɗaukar ɗawainiyar ‘yan uwa ta kowane gefe ta fuskar alfarma ko ta fuskar dukiya ta fuskar da abin da za a iya mutum ya zama dabara da wayonsa kawai sun mamaye shi ta ko'ina shi babu wannan tunani a wurinsa wannan naƙasu ne ko mutum abu bai waje ba a kansa ba to in wato ya hana kansa wannan to zai ga kuma ya rasa falala mai yawa ko ba haka ba in mutum ya bar na filfili na ibada na filfili na dukiya na filfili na alkhairai da yawa dan gadara ba dole bane to zai ciji yatsa zai nadama ranar alkiyama ko ba ka bane yawa don abin da ya dauka darajar su su wayannan bayan Allah ai ba iya sallah ce kawai ba waɗannan abubuwan waɗannan halayen da suka yi suka kwatanta to shine abin da ya ba su babbar daraja kuma har yau har gobe musamman ma lokacin da abin yayi wahala riko da gaskiya in yayi wahala kuma ba da abin da ake bayarwa ko sadaukarwa na dukiya ya wahala to wanda ya jajirce yayi abin da Allah ya bashi dama zai iya yi to fa darajar abin auren Allah ba kaɗan bace ba kamar da nasoshi da yawa suke karantar da mu Allah ka ba mu ikon aikata abin da zai amfani mu duniya da lahira Allah ka kyautata halayyar mu ka shirye da mu lokacin yayi ko da saura kai ta bari mu shiga wannan to sai gaba ta gaba wato hali na goma sha tara sifa ta goma sha tara da ya ambata a littafin daga sifofi na nagarta waɗanda ake so mumini ya shiga ya sifanta da su alƙana'a dangana abinda bahaushe ke cewa dangana wato ginan nafsi war rida bil maksum shine wadatuwar rai da yarda da abin da aka raba aka baiwa mutum na arziki daga azal wa adamu tatsallu'i lima fi aidin gair da kuma rashin hahangawa da tsinkaye ga abin da ke hannayen wani hazihi alqana'a wannan shine dangana shine qana'a ginan nafsi wadatuwar rai mutum ya wadatu a ransa warida bil maksum ya gamsu da abin da aka raba aka bashi na arziki kada ya dinga kallon abin da aka ba wasu albashinsa kaza ne matsayinsa na aiki kaza ne ko kuma jarinsa a kasuwa ko kuma hanyar rayuwa da Allah ya anin bashi ta sana'ar hannu ko abin da ya kama da haka ina samun rufin asiri a wannan to ya wadatu da wannan ba a hana neman ci gaba ba amma dai kada mutum ya fushi da halin da yake ciki in ma mutum zai nemi ci gaban abu ne mai kyau da kyawun niyya amma dai kada ya dinga kushe wannan a ce mutum wai ya kaza kawai kaza mutum ya ta kushe wanda ta bata to wannan babu wada babu wadatar zuciya babu dangana kenan mutum ya gamsu da abin da aka bashi a halin yanzu wa adami tadalu ilma fi aidil ghair kuma da rashin tsinkaye wato hanga wa zuwa ga abin da ke hannun wa'ansu dubawa ne tare muka fara kasuwa tare da muka fara aiki amma yanzu ya yi min nisa ko ya yi masa nisa ya yi kaza kaza ya yi kaza da kaza ya ta wannan kullum shaidan yana ta ingiza mata to wannan duka kuskure ne ba daidai ba ne ya ce hazi yalƙana wannan shine dangana qala sallallahu alaihi wa sallam nabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce laysa lagina an kasaratil arab walakin dalgina ginan nafs ya ce wadata ba ta kasance ba wato daga yawan kadara wa abin mallaka ba yawan abin da mutum ya mallaka ne wadata ba walakin dalgina amma wadata ita ce wadata ta hakika ita ce ginan nafs wadatar zuciya wadatar rai wannan hadisi ne wanda sai ne bukari da muslim duka san rawaito shi da yawa wanda za a gan shi ya mallaki dukiya da yawa amma kuma babu wadatar zuciya a ransa saboda haka yana nan bai rabu da tsoron talauci ba saboda haka ba zai iya morar dukiyar tasa ba a rayuwarsa ta duniya ma ballata na addininsa wannan ba buƙatar dogon bayani ko ba haka ba mutanen da suka zama marowata har akan kansu kuma ga abin kaya tili wani ma ba san yawansa wata kadara ma guda ɗaya in aka fasa ta ta isa ta wadatar da mutane amma kuma su duka tsoro suke saboda talaucin yana nan a ransu to shi yasa wani yake cewa annasu min khawfil faqri fi faqrin mutane wato annasu mutane fi faqrin suna samun kansu a halin talauci min khawfil faqri saboda tsoron talauci dama babu zancen babu layin wato dogaro da Allah cewa shi ne mai yi a'a shi dan wannan abin da ke hannunsa rena shi yake yi yace yanzu idan ya fada ci yace zai ci a ciki har ya ciyar to kwana nawa ne zai karar da shi babu tunanin ah da babu komai ma Allah ya bashi kuma Allah ya alƙawari in ka ba zai baka in ka ba wa iyalanka zai baka in ka ba makotan ka ba mutane gurgurdan za ka iya bayarwa Allah zai mayar maka amma an faktu min shayin fawai yukhlifu amma duk wannan shedan ya dodar da tunanin kunnansa na zahiri da na baɗi ne duka ba ruwansa shi dai ya aje amtu kaga wannan babu wadatar rai sai haɗama Allah ka kiyaye mu wa qala sallallahu alaihi wasallama nabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannu madaukaki yafi hannu makaskanci wanda bi man ta'ulu to wani hadisin ya fassara wanne ne hannu makaskanci shine wato al-ulya wato ita ce al-munfiqa yawa mai bayarwa wasufla kuma ita ce as-sa'ila mai roƙo mai roƙo mai tambaya akwai wanda za a bashi ba tare da ya zamanto aliyadu sufla ba ko yawwa sahabbai sukan ɗauko su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyya ko abin nan sadaka in sadaka ce sai ya rabawa na kewaye kewaye da shi in kyauta ce kuma ya taba wani abin sannan ya bawa na kewaye amma kaga ba zai ba za ka ce hannunsa aliyadu sufla ba ne ko yawwa hannunsa shine aliyadul uliya mutum zai ba mahaifinsa zai ba malaminsa zai ba wani wanda ke da muhimmanci a gurinsa ba tare da roƙo ba kaga wannan ba aliyadu sufla ba ne amma a sa'ila wanda zai roƙa wa to shi ne aliyadu sufla amma alayi halin mai bayarwa a cikin yabo yake wabda bi man ta'ulu ka fara da waɗanda kake iyalanta wato waɗanda suke ka waɗanda suke nauyinsu yana kanka matanka 'ya'yanka iyayenka da makusanta haka khairu sadaqati ma kana an zahri gina mafi alkhairin sadaka shine abin da ya zamanto a bayan wadata ma'ana bayan kai abin da ya lazimta na rayuwarka da kuma rayuwar na tare da kai irin misalan da aka bayar na Hassan misali bin Ali a baya cewa ya bayar da duk abin da ke hannunsa ga wanda ba hanyar da dukiyar wata za ta zo ta sauke wajibin da ke kan mutum bai halatta mutum ya yi haka misali kana da iyalai bukatar su bata biya ba sannan ka ɗauka ka sadaukar ma wa'insu to wannan bai halatta in ba wata larura ce ta ce ta rai dole lalle lalle ba yawa wannan kuma daban ne nadina an ba wannan ba baya halatta ka hana iyalanka abinci ko kuma ka sababta abin da zai sa su rasa abinci nan da ɗan wani lokaci saboda ka ba da tallafi to amma idan akwai hanyar da dukiyar take zuwa kullum abin da ke tare ne kake da shaja'ar da zaka iya bayarwa in ka bayar babu laifi misali in imanin ka ya kai ka bayar duka ko ka bayar da wani kaso mai yawa waman yasta waman yasta afifi ifahullah wanda duk ya kame a barin nuna kwaɗayinsa ko kuma roƙo to Allah zai taimake shi akan kamewar sai ta iya yiwuwa don wani wanda ya zama wato zuciyarsa ta gurɓace ta ɓace da nema da tambaya da sauransu gani zai tun da shi baya da shi to ya zai yi saboda haka rayuwa ba za ta gudana ba in ba da wannan ɗin ba to wa man yastagni yughnihi Allah wanda kuma ya yi ƙoƙarin wadatuwa da abin da Allah ya bashi sai Allah ya wadatar da shi in ya ɗauka albashinsa abin da yake samu a sana'a kasuwancinsa wannan ɗin ya gode ma Allah kuma ya yi ƙoƙarin jalabtawa da haka to sai Allah ya wadata ya sa albarka abin kuma abin ya ishe shi da yawa za ga mutum kamar yana da wadata sosai yana walwalarsa kai amma saboda kana'ar da kuma cewa ya kame shi yasa ake ganin haka kuma wannan shine addini shine mutunci amma mutum ko ƙaƙa sai ya waiwaici mutane yan uwa abokan arziki har da ma kowa duk inda yake tunani zai iya samun wani abu wannan ba mutum ba ne wannan rabin mutum ne kuma lashe yawa dama akwai mutum akwai nisfu akwai insan akwai nisfu insan akwai lashe to zai iya zama lashe wa qala an sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce kada afla ورزق كفافا وقنا حوله بما أعطاه musulunta yake musulmi ne shi to wannan ya rabauta ya tsira ya rabauta musulmi ne shi wa rizqa kafafan kuma ka aka arzukta shi kai da kai wa kai da kai yana samun bukatunsa baya ajiye ku shi ake kira arzikul to wannan rabauta ne kar ka ɗauka wai don baka da tararren arziki ko kuma kana samu kana ci baka ajiyewa har ka dinga yi wa iyalai gori ko kullum mutum mutum ɗawainiya ka kasa ajiye komai ka duba yawan abin da nake samu ma kullum to ai dama haka ne dama haka ne kuma ai nasara ce babba ibada ce alhairi ne amma ka zaka dinga yana cewa kullum kai baka huta ba kai baka yi gwaninta ba kai baka tara ba waye to kaga mutum sai abin duka ya tashi a banza amma mutum ya dauka cewa Allah ya baka nasarar a ce ka ci kaciyar wani ma bai sani ba kai wa'annan abubuwan alheri kuma da a wurin har kayan Allah ya kuma ya ciyar da su a yi lada ne kaɗai da mutum ta yi gamsu to Allah ya bari asiri wa qana'ahu Allahu bima atahu ma in Allah bashi dangana da abin da ya bashi ne wannan ya rabauta wa qala a wani hadisi yace yabna adama ya kai dan adam duk ana hadisai ne ingantattu ga nan ta takharijin su ya kai dan adam innaka in tabzulil fadla khairul lak ya kai ɗan adam lalle idan ka sadaukar ka ba da rarar dukiya to khairul laka shine mafifici gare ka fadl shine abin da ya ragu kamar yadda alqur'ani ke cewa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al'afwa al'afwa din shine alfadlu anan ba wai yafewa ake nufi ba a'a abin da ya saura bayan bukata ta larura da bukata da ta kama to abin da ya zama na jin daɗi ne abinda malamai suke kiransa da alkamaliyat ko attasinat misali abubuwa na kwalliya abubuwa na abin nan wani ƙarin jin daɗi to ba a ce kar aji ba duka amma a rage a rage a rage misali to daga wannan ka bayar yace to in ka ba da rarar dukiya khairul laka shi maka alkhairi wa in tamsikhu sharrul laka in kuma ka rike ba ka bayarwa kai dai ka tara ka tara to wannan sharri ne gare ka don mafi ƙarancinta ko da halalinka ne ka zo ka yi da na sanin cewa ga wani la'alla bai kai ka ba ma samu amma shi saboda ya saki hannunsa ya yi darajarsa ta ɗaukaka ya samu daraja gun Allah kai kuma kana nan wato ka taɓar da kanka ka barowa waɗanda ba za su maka godiya ba ne wasu ma sai dai su yi rigima akan yadda za a raba gado ko a dalilin wannan ainihin a yanke gadon ma ko zumunci wala tulamu ala kafafi kuma ba za a kushe ka ba za a zarge ka ba akan arziki na rufin asiri kai da kai kana samu din kana ci kana sha kana sutura kana hidimominka abinda ya saura bayan wani ka duba me za ka iya yi na sada zumuncinka me za ka waiwayaci maƙotanka da shi ya za ka ba da wani hasabi na tallafinka addininka kana ta tafi da wayannan rayuwarka da rufin asiri addininka kuma da tanadi wannan ba shi ne arziki ba amma mutum ya tara abubuwa kurin sai ya mutu ya zo mutuwa ya ta bakin ciki ya ta bakin ciki bacin rai ko halal ne ballantana in cutar jama'a mutum ya ce to ba za ka kushe ka akan wannan ba sai dai mutanen duniya da suka ɓaci har mata da 'ya'ya da sauransu ganin mutum suke yan rayuwar kafa mutum yake kawai so da Allah ne ya zaunar da su a haka ko Allah ya kaddara musu haka da yawa haka sai su burin su irin inda za a yi rayuwar fata kuma wannan galibi sharri ne sharri ne galibi wallahi da yawa abin da mutane suke hange wai alheri ne kuma da yawa ma daɗin da suke tsammani wallahi katangun ne amma abin da suka ɓoye a ciki babu babu alheri da yawa matan da inda za su samu misali su su kwace su koma hannun waɗanda ba irin waɗannan ɗin ba to sai rayuwarsu ta fi inganci don dai kawai tunanin dukiyar inda suke tsammani za su ji daɗi bayan mutuwar mu in sun yi rashin sa'a sun riga shi mutuwa kuma to shikenan an yi ragas kenan ko Allah sauwaƙe a ce wai kana mace tana rayuwa ko ɗa da sauransu wai a jin daɗin ana tsammanin sa ne in mai gidan ya mutu ya mutu to in aka riga shi mutuwa ban ka riga shi mutuwa ko kin riga shi mutuwa ga ai rayuwa ta sakake zuciya mai addini ko mai alkhairi ana tunanin lahira ana tunanin shi mai gidan ba wai ya mutu a gaji dukiyarsa ba a'a a mutu tare a shiga aljanna tare haka ya kamata ma'ana dai a rayu rayuwa mai kyau wanda dai ya mutu kuma yana begin dan uwansa da dan uwansa a baya ya ci gaba da beginsa yana masa addu'a kuma a lahira a tallafi juna amma in ya zama irin wannan ai duniyanci ne kawai zama ne na shirme wabda'i man ta'ulu kafara da wa'anda kake iyalanta wal yadul ulya khairu min yadi sufla kuma hannu madaukaki yafi alhairi akan hannu makaskanci wanda shine mai roko shine makaskanci mai bayarwa kuma shine madaukaki to Allah ta'ala ya datar da mu saboda lokacin insha Allah za mu tsaya ne anan a tsakiyar wannan bayanai masu ƙayatarwa daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda bai rayu a bisa hasken waɗannan bayanan ba eh to babu shakka yana cikin larura yana cikin kunci da matsi eh duniyar ta ne suninta a kuntace eh a yanayinta amma wallahi wanda duk yayi kokari ya matsa wa kansa ya zama mai bin Allah to zai ji ta daban ko ba duk da abubuwan da ake gani na fitma Allah zai mu'amalance shi mu'amala ta daban wani kullum a tsorace yake ka tsira yau duk wani haka yake kullum haka suke faɗa ma to yawa to kawai ka ɗauka cewa komai na Allah ne kuma Allah zai lamunce abin da suka yi tsanani Allah ne mai sauƙaƙawa sai mutum ya ɗauki wannan to sai ya iya samun damar yin abin da zai iya a samu tawakkali a samu haƙurin wato yarda da hukuncin Allah ka datar da mu Allah ya mana afuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an